بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka muna mana barka da sake haɗuwar mu a wannan halka ta shida kenan a cikin daura da muke gabatarwa a wannan gari a garin buwari a babban birnin tarayya a abuja karkashin majalisin sheikh abubakar muhammad muhammad aljasawi allah ya kara mushi lafiya a wannan majalisi muna kullawa ne daga wannan masallaci masjidu daril hidaya wa ta'lim wanda yake gidan babban alkali abu muhammad awwal munir muhammad allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi idan ba a manta ba a wannan risala na taujihul umma ila wujubi tawqiri ulama ilmilla wa khuturati ta'n fihim wallafan babban malamin mu sheikh muhammad kabir bin umar almarwi hafizahullahu wa ra'a a yanzu muna yinin tsakiyar yinin ranar lahadi ne 24 ga watan rabi'in al-akhir hijira 1425 ko daidai da 27 ga watan goma shekarar bature 2024 za mu tashi shafi na 17 insha Allah mala yace wa qala al-qasimi in ba ku manta ba mala yana mana cikakken bayani ne game da ayan alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wajibi ne a yi wa malamai biyayya shine ayan ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula sai ce wa ulil amri minkum to su wane ne ulil amri minkum din shine malam ya ta kawo mana fassara daga magabata tun daga sahabban manzon Allah irin su Abu Huraira Jabiru dan Abdullahi Abdullahi dan Abbas da makamantansu da manyan malamai cikin tabi'ai irin su Mujahid dan Jabar irin su Abu Ibnu Abi Zaidin irin su ainihin wato Ikrima da makamantansu to har shi ne ya zo inda yake cika she ta'aliki a ƙarƙashin wannan cewa daga waɗannan fassara da muka ji ya tabbatan mana cewa jagorori masu ba da umarni da Allah ya ce a yi waɗa'a to lallai malamai ne a karan farko daga baya da al'amarin jagoranci ya su kurkuce ya koma hannun 'yan duniya shine aka raba tsakanin malanta da kuma masu mulki don haka masu mulki sun raɓu ne a ƙarƙashin malamai da haka kamar yadda ake ganin wajibi ne a yi wa shugabanni biyayya na mulki to malamai su ne suke akan wajabci karan farko ina fatan jama'an gane shi yasa wannan yana nuna mana cewa ashe malamai ba abin wulakantawa ba ne ba abin rainawa ba ne domin duk wanda za a yi wa da'a to dole sai an fara girmama shi kafin a yi mishi da'a ina fata an gane malam yace wa qala al-qasimi babban malam al-allamatu qasimi a cikin tafsirin sa mahasin at-ta'wil yake cewa yashmilu umumu qawlihi wa ulil amri al-ulama fadin Allah madaukakin sarki cewa ayi wa ulul amri da'a to zai hada har da malamai ba yadda za a yi araba malamai anan kamar rawa Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas kamar yadda dai malam Aliyu da muka yi ta ji a baya ya ruwaito daga Aliyu ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas annahu ya'ani Abdullahi dan Abbas yace waɗanda ake nufi cewa ai musu da'a bayan Allah da manzansa ahlul fiqh wad din sune ma'abuta fahimta da kuma ma'abuta addini malamai kenan وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وابو العاليه waɗannan jigajigan malamai cikin ainihin wato tabi'ai su ma fassarar da suka tafi a kai kenan sai malam ya ce wa hadha laysa qawlan thaniyan ku kiyaye fa da ake cewa ku fahimci cewa ana nufin malamai ne ba wai tafsiri ne mu'awwal ba yanzu aka gama mana bayanin az-zahir wal mu'awwal ko fassara na nasi akwai fassara number one akwai ma'ana primary kenan akwai fassara number two secondary kenan to number one din shine zahirin abinda nasi yake cewa shine malam ta buga mana misali da taliya da indomi ko yawwa to second fassara ko secondary fassara in za a yi wa aya to sai inda dalili za a koma zuwa ga na biyu bayan na farkon to nan da ake cewa malamai ake nufi da ulul amri ba wai secondary fasara bane ba shine malai yake cewa wa hadha laysa qawlan thaniyan ba fasara ne muawwal ba a'a haƙiƙanin fasaran kenan kawai malamai ake nufi to shine primary fasara da za a yi wa ayar mun gane abin da yake nufi ko fil aya bal sai ce huwa mimma yashmiluhu lafzaha lafazin yana hukunta haka domin kamar yadda muka ji cin ajiya idan aka ce al'umara'u to asali masdarin kalmar daga amara ne mai faɗa a yi mai ba da doka to kamar yadda shugaba zai ba da doka cewa a yi kaza haka malamai ma suke yi ina fata an gane su faɗi ga hukuncin Allah game da abu kaza menene matsayin sallah azhar sai su ce farilla ne shi yasa gaba ɗaya ba wanda yake ma malamai jayayya akan sallah azhar farilla ne sai zindiki ko arni ba wanda yanzu zai zo sallah azhar kamar yadda malai ya buga mana misali yanzu ya ce to na yau dai ba zan yi ba ba haka bane ka yadda cewa dole za ka yi sallah azhar a matsayin farilla suwa suka karantar da kai wannan malamai a ce kaga suna da murya an fahimta ko da haka sai ya ce fahiya amma fi ulil amri don haka ma'anar cewa malamai ake nufi ya gane fassaran ulil amri da ya zo a cikin ayan minal umara daga cikin shugabanni wal ulama da malamai wa in nazalat ala sababin khasin ko da cewa ayan ta sauka akan wata sababi ko wani sababi ne ke bantacce wa karkasuratul awamir bi ta'atil ulama kal umara kun gani ko akwai abubuwa da yawa wanda zaka ga umarni ne wanda ya zo daga malamai kamar yadda shugabanni ke bada umarni ba haka malamai ma suke da murya shine muka ji a maganar malam Muhammad bin Saleh al'Uthaimin a jiya ya ce su shugabanni suna da ainihin wato ƙarfin zartarwa ne, wato ɗaukan hukunci da zartar da doka, su kuma malamai suna da ƙarfin murya akan cewa ga matsayin Allah akan abu kaza. Ina fatan jama'a an gane. Mala ya ce, Kala ta'ala, barka ji abubuwan da za su ƙara tabbatar maka cewa lallai ayan to yana hukunta malamai ne kai tsaye faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ma'ida laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar kaji ko Allah ya ce ina ma da malaman cikin su masu tsoron Allah sun hana su barnan da suke yi wal ahbar da waɗanda suke masana ina fata an fahimta shine ma'ana al habru to jam'in shi al ahbar masana kaga duk dai malamai ake magana to Allah ya ce ina ma da sun hana su kenan malamai suna da muryan hana abu shi yasa kaga duk wanda wani matsala ta taso mai yanzu sai ya nemi malami akrama kallawa ina hukuncin kaza yana son ya ji malamin zai bashi umarni yayi ko kada yayi ba haka bane an qaulihimul isma daga zancensu da suke yi na sabo wa aklihimus suhut da kuma cin wato dukiya na haramun وقال تعالى أو وجه ما الله مدعوك سنسيكي كتوى سورة النحل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كتنبي ما أبوتا إلمي ما أبوتا سني إذا كما كسنه كنتم الله أكان الأمر أنا رايوة دا الدين كو إبادة با. وقال تعالى أتكين سورة النساء هر إلهي الله كتوى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم تسوى نيني أولي الأمر عنه shine waɗanda suke malamai a cikinsu. Allah ya ce, Da aka samu saɓani a tsakaninku game da matsala, ina da ma kun mai da hukuncin abin zuwa ga manzan Allah, shine ku je ku binciki sunan manzan Allah game da matsalar. Kan ku tsaya kuna yi wa kuna jayayya da junanku, an fahimta ko? Sai ku je ku ji me manzan Allah ya ce, ana faɗin maganar manzan Allah shi ya, ya magance saɓanin. sai Allah ya ce wa ulil amri minhum da kuma waɗanda suke da umarni a hannunsu malamai kenan sai Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke iya istinbati na al-ahkam za su san hukuncin sabani da ake akai a cikin al'amarin addini ko na rayuwa Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wa ala hadha to idan muka fahimci waɗannan bayanan wa ala hadha tahqiq in muka fahimci wannan bayanin da aka gama mana filla-filla, to ya nuna cewa al'ulama'ul muhakkikuna fi tafsiri ulil am, ta hakikin manyan malamai abar dogaro game da fassarar ulil amri sai mu fahimci cewa suwa ake nufi kenan annahumul umara'u wal ulama ya tabbata dai waɗanda Allah ya ce mu yi wada'a su ne malamai da shugabanni malam ya ci gaba da cewa wa fihi dalilu a ƙarƙashin wannan kuma akwai dalili ala annahu la farqa baina ikrami wa tawqiril umara'i wal ulama babu bambanci wajen nassoshi da suke magana akan a yi wa shugabanni biyayya cewa irin wannan biyayyar za a haɗa malamai shi ma a cikin biyayyar wani matsala ne mai muhimmanci malam zai warware a nan wajen kasan kamar yanzu a ajiya ne ko malam ta buga mana misali cewa nassoshin shari'a hadisan manzon Allah ingatattu suka yi mana bayani game da yadda za mu mu'amalanci shugabanninmu musamman azzaluman cikinsu su annabi ya ce ko da sun dake ku sun kwace dukiyanku ku yi haƙuri ku yi musu ɗa'a amma inda ba su saba wa Allah ba da haka shugabanku ya hana ku wutar lantarki ya ƙara muku kuɗin fetur ya kuntata muku kuɗin asibiti da makaranta duk wannan wahalan ko da zai zo ya ce yau jama'a an ba da doka za a yi zaɓe a ƙasar nan kada wanda ya fita kar ku ce wallahi mu kuma sai mun fita wannan saba mai ne domin umarnin nan da ya bada babu inda ya saba wa Allah an fahimta ko amma da zai ce kada wanda ya salla yau a to uban kuturu yayi kadan ina fata an fahimta bai isa ba anan to to yadda muka gamsu muka yadda cewa manzon Allah ya ce mu yi hakuri da su mu yi musu da'a ko to irin wannan da'an shine manzon Allah ya ce mu yi wa malamai ma domin su ne al'umara din da ake magana amma baka zo ka ji yanzu malam zai bayyana abin takaici sai aka samu wasu matasa ‘yan bana bakwai masu neman shuhura suka fito a waɗannan zamunnan suna ƙoƙarin su rinƙa yi wato nuna kariya ga shugabanni akan cewa ba daidai ba ne abin da ake musu na rashin kunya na rashin daraja amma a daidai lokacin da yake wannan abin shi kuma yana ambatan wani malami yana ma malamin rashin kunya da rashin daraja Allah ya sa kun fahimta to kaga wannan ya nuna me kenan ya nuna bai san ma me yake faɗi ba domin wanda yake son ya kare nassin da yake amfani da shi ya fara kare mutuncin malami kafin nashi kuma an gano wannan da kyau ko da haka malam yake cewa fa huwa kadhalika li ahli al-ilm da haka haka nassoshin suka tabbata wajen a girmama malamai ma ma abuta ilimi li'annahu bi ma'ana ma'anarsa daya sune ulul amri din kai ce kai balil ulama wa afdalu min al-umara a shi ne maganar da muka yi ba malamai ma sun fi falala sun fi daraja fiye da waɗannan shugabannin da haka idan ka fahimci cewa dole ka yi haƙuri a kan azzalumin shugaba domin babu aula ka yi haƙuri da kuma ladabi ga malamin addini ko da ya yi abin da ya saba maka ko da ya ba da fatawan da kai kana jin ba daidai ba ne a wajenka amma me ke faruwa a yau kamar yadda muka yi ta buga misali yau babu malamin da ya wuce a ci zarafin shi a ci mutuncin shi a yi mokiri ɗin shi in fact za a fito bainan jama'a a social media wani a ambaci sunan shi a tsine mishi tsinuwa irin na maguzawa zagi ta uwa da uba su kuma in social media su samu content da za su yi creating su ɗauko hoton malami su jona a ƙarƙashin maganan wani suna fassara muku cewa ga da wanda yake yi wallahi duk wannan shiga mutuncin malamai ne duk wanda ya sa kan shi a irin wannan ba zai gama lafiya ba za mu ji yau insha Allah wallahi ba zai gama lafiya ba da haka wanda ya san ya fada cikin wannan hadari ya tuba wa Allah yi marmaza ya je ya nemi yafiyan malamin in yana da rai in kuma malamin ya rasu to shine kuma yafi matsala dan mun ji malaman Shafi'iyya magana da suka yi ajiya za mu zo mu ji kuma a yau cewa yin gulman malamai ya fi girman laifi fiye da yin gulman duk wanda ba malami ba to malami ya rasu ka zo kana ta cin mutuncinsa kana ta sukansa idan kuka haɗu ranar gobe alkiyama gaban Allah sai ka raina kanka tsakaninka da shi domin haƙƙin mutuncin nan nashi da kaci wallahi sai Allah ya kwatan masa da haka malam yake cewa malamai ma sun fi falala fiye da ainihin wato waɗannan shugabanni qala abul aswad du'ali wani babban malami ne suna abul aswad du'ali yace laisa shay'un a'azzu min al-ilm jama'a ku sani babu wani abu da yake da girman daraja sama da ilimi babu shi ba wani abu da ya kai girman ilimi wa zalika annal muluka hukamun ala nas sai ya fito da wata ibara da zamu fahimci haka yace kaga su sarakuna da masu mulki hukuncin da suke yi akan mutane ne ba haka bane idan ya zauna a fada yana mulkin talakawa ne idan ya bada doka da talakawan shi yake badawa ko da haka duk mulkin su ya kare ne akan mutane to su kuma malamai fa sai ce wal ulama'u hukamun alal muluk su kuma malamai su suke yin hukunci akan masu mulki da haka mai mulki da ya kai ya komo wa yake son ya ji fatawa daga wajen shi malami kaga shi malami shine uban shi shi kuma uban mutane kaga malami ya zama uban kowa ke malam yace wa min al ajab amma yana daga cikin abun mamaki abun ban takeici min rajulin yunkiru inkarar ra'iyya ala a'immatihim alanan وتتبع عوراتهم وتتبع عوراتهم yace abun mamaki zaka ga wani yana fitowa cewa masu cin mutuncin shugabanni a bayyane ko akan mimbari ba daidai suke yi ba wanda wannan magana haka ne an fahimta ko ba daidai ne mutum ya fito yana cin mutuncin shugaban shi ba da sunan mimbarin majalisin karatu ne ko mimbarin hutuba ko kuma a social media ba daidai ba ne ina fata an gane to zaka ga wani ya fito yana faɗin wannan magana amma kuma malam yace summa huwa sai kuma ka ga shi din nan da yake kare wani shugaba a daidai lokacin kuma yaf'alu zalika ala ulama'i sunna akan mimbarin kuma sai ya faɗi wani malamin sunna shi kuma ya ci mutuncin shi wai da sunan yana son ya faɗi illan wannan abin da malamin yayi to kaga in ya tabbata wancan malamin yayi inkari wa shugaba in ya tabbata laifi ne domin akwai inda zai iya zama wafi ba laifi bane ba ku san wannan an fahimta wannan da kyau ko ba matsalan da muke tattaunawa ba kenan amma akwai inda malami zai iya fitowa ya yi wa shugaba inkari kuma ya zama bai yi laifi ba musamman idan ya zama wannan hanyar ne kadai shugaban zai iya gane kuskuren da ya yi kuma ya gyara kuma sai ya hakan kuma shugaban ya gyara kaga an samu maslaha ko ba nan ba kuskure ya ba to amma in ya tabbata kuskuren malamin ya yi shi wannan kuma da ya zo yanzu yake cin mutuncin wancan malamin to laifin wancan malamin bai kai laifin shi wannan da yake cin mutuncin malamin ba kun gane magana ko ma'ana shi abin da yake yi yanzu ya fi girman laifi fiye da na wancan malamin da yake cewa ya yi ba daidai ba da haka malam yake cewa wa yut'inu fihim sannan ya riƙa yin wato sukan malaman wa yajrihum yana ainihin wato baje su yana jarhanta su fi masma'in minan nasi wa 'ala al-minbar a bainan mutane kai wani lokacin akan minbarin shi yana faɗin malam wane kaza ne shi dan kaza kaza ne ai yayi kaza jama'a gane wannan wa yuhawil isqatahum inda awamin nas kokarin da yake yi kawai ya zubar da mutuncin wannan malamin a gaban almajiran shi shine za a waye gari sai ga waɗannan almajiran ba sa ganin mutuncin waɗannan malamai malamai nawa ne aka yi musu irin wannan rashin kirkin daga suna malamai ne da ake ganin malami ne ya zo ya ta cin mutuncin wannan malamin a gaban almajiran shi to su almajiran in suka je me za su yi kenan za su yi adhamin haza wa amar haka ba ba mutuncin ba kirki ne ga malami ya rinka cin mutuncin malamai ɗan uwansu ba in shi ya tabbata malamin kenan balantana wasu ma ba lawalan ba ne ‘yanci da ƙarfi ne kawai Allah ya kyauta bala yake wa yuhawili isqatuhum inda awamin nas wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hakika kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi hadisi ne wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da wasu malamai duk da akwai wasu illoli a cikin hadisin amma da majmu'i na turuk na hadisin malamai sun hassana hadisin insha Allah ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah yace man tatabbawa man tatabba'a awrata akhihi almuslim duk wanda yace zai rinka bibiyan kuskuren dan uwan shi musulmi kaga nan ma musulmi gama gari fa kace kai kana son ka gano kuskuren shi dan ka ci zarafin shi dan ka tozarta shi dan ka zubar da shi a gaban mutane ba abin da mutane ke yi yanzu kenan ba ba na da yace duk wanda ya mai da wannan shine sana'ar shi tatabba'a Allahu auratahu to shi ba ba malamin ne zai tozata shi ba Allah ubangijinmu zai rinka bibiyan shi ma nashi wato sirrin abubuwan da yake yi a ɓoye mara kyau shi ma sai Allah ya tozarta shi kaga tozarcin waye fi ba ma za a hada ba ko wa man tatabba Allahu aurata kunji manzo Allah yake in kuma mutum ya kuskure ya bari Allah ya rinka bibiyar kuskuren shi al'auran shi yufdhihu walau fi jawfi rahlihi wallahi sai Allah ya wulakanta shi ko da a tsakar gidan shi yake in dai ka kuskura ka bari Allah ya makin ɗinka akan cewa wane to ko zan tozarta shi to shikenan Allah zai wulakanta ka ko cikin gidanka kake sai ka wulakanta sai ka fi mushen bera da mage kama sai ka fi shi wulakanta wallahi ka duba da mage in ya ga bera yadda yake ya gargala shi sannan ya je ya ajiye shi ya ta kafin ma ya gama hallaka shi sai ya galabaitar da beran sannan kuma sai ya je ya ajiye shi a lungu ya fara gugutsira shi gaba gaba ya cire kan sai ya je ya break ya dawo ba haka bane kaga karshen wulakanci kenan ko to haka Allah zai yi wa mai bibiyar wato al'auran mutane dan ya ci musu zarafi haka Allah zai mishi yasa kowa ya je da kanshi kawai alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ilaha tadaitu ka ji da kanka ka ji da matsalar ka tsakaninka da Allah kowa kuma ka bar shi da Allah da ya halicce shi amma wani kai kenan baka da aiki kullum kai ko kun san akwai waɗanda har musamman suke sa wasu su je su yi musu wani bincike akan wani dan su wulakanta shi ko su tozarta shi a ce wai ka je ka duba mu wannan wai in ya zo anguwan nan me yake yi ne da ka gan shi yana zuwa yana tafiya tare da kaza me suke yi ne da Allah ka sa waya kai min kamera ka turo min me amfanin wannan Allah ya kyauta malam yace wa akhraj Abu Dawud al-Imam Abu Dawud har ila ya fitar da hadisi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa an Abi Musa radiyallahu anhu daga Abu Musa Allah ya kara mishi yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Abu Musa yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna min ijlalillahi ikrami bi shaybati muslim mun karanta wannan hadisin farko farko ko yana daga cikin girmama Allah shine duk wanda ka ganshi da furfura ka girmama shi mutumin da ya shekaru har gashin jikin shi ya rinne ya koma fari ka wannan ya cancanci ka girmama shi don ba karamin gwagwarmaya ya gani a rayuwa ba to bai cancanci to in ka girmama shi ko Allah kake girmamawa ikrami bi shaybal muslim ne furfura musulmi wa hamil qur'ani ghairul ghali fihi wal jafi'an sai kuma masanin alqur'ani duk inda ka ga mutum Allah ya sanar da shi ilimin alqur'ani da shi ma ka girmama shi musamman wanda baya ainihin wato wuce gona da iri akan ilimin alkur'ani ka san wani kuma zai san ilimin alkur'ani sai ya mai da shi kuma abin wato yin yin yadda ya ga dama yana karatun alkur'ani yana alfahari yana ka'a ba wannan ba yana karatun alkur'ani yadda Allah ya ce sannan yana kokarin aiki da shi kamar yadda Allah ya umarni to irin waɗannan mutane ka girmama su mutanen Allah ne da haka in ka girmama su ka girmama Allah in kuma ka wulakanta su to ka shiga ka shiga uku Allah ya kyauta sannan walal jafi anhu ba kuma wanda ya nisanci alqur'ani ba wanda ya san karatun qur'ani yana da ilimin qur'ani amma baya karantawa baya koyarwa baya aiki da shi wannan ya nisanci alqur'ani kenan wa ikrami bis sultanil muqsit sannan manzon Allah ya ce da kuma girmama mai mulki mai adalci duk wani mai mulki in dai yana adalci yana kwatantawa to shi ma ka girmama shi girmama Allah ne wa akhraj al hakim wa sahahu an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma yablugu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abdullah dan amr dan as ya dangana hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana duk wanda baya wato baiwa yara ƙanana haƙƙinsu na yaranta ya rinƙa yi wato mutunta su sannan babban mutum kuma baya ainihin wato bashi girman shi yana da raini yana da wulaƙanci annabi ya ce ya fita cikin layin mu ba shi tare da mu da haka yaje ya samu wasu in iska can ya shiga cikin su amma ba shi tare da tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a raina manya yara kuma ba a wulaƙanta su kowa ka bashi matsayin shi anzilun nasa manazilahum kowa ka bashi matsayin shi wani Allah ya bashi matsayi iri kaza ya ɗaukaka shi ya bashi ainihin wato mukami iri kaza ka girmama shi gwargwadon wannan mukami kaka ce abin aikin banza waye shi shine ubana ne ka raina shi kenan ko to ba ka cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta yace وأخرج الحاكم وأحمد بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبادة آه ابن الصامت فيما يبتدى حديثي كما يدعى الإمام الحاكم ده عمل سكة فكر daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa lallai manzon Allah ya ce laisa min ummati kun gani ko ba shi cikin al'ummata man lam yajillu kabirana wanda baya girmama dattawan cikinmu manyan cikinmu wa yarhamu sagirana kuma baya jin tausayin ƙanana a cikinmu wa ya'rifu li'alimina haqqa kuma bai san haƙƙin malaman da ke cikinmu ba ya raina malaman zai iya fitowa a social media ya comedy ɗinsu yana kwaikwayon malami saboda istihza'i saboda a yi mishi dariya a yi mishi like a yi mishi comment ya samu followers ba abin da ake yi kenan ba wa fi riwaya a wata riwayan manzo Allah cewa yi laysa minna ba shi tare da mu man lam yarham saghirana wanda baya jin kai ga kananan mu wa ya'rif sharafa kabirana kuma bai san darajar manyan mu ba wa humul umara'u wal ulama to su waye masu darajar a cikin mu sune dai malamai da shugabanni wa kad ankara al-khatib al-baghdadi al-imam al-khatib al-baghdadi yayi inkari na me al-izdira' alal ulama game da wulakanta malamai. Imamu Al-Khatib ya ce ba daidai ba ne, ya yi inkarin wannan cewa ba daidai ba ne ka wulakanta malami. Amma kun san wani abun ban haushi da abin takaici, wani ma fa malamin da ya koya mishi karafi ne tun daga farko, amma yanzu yana gani ya samu wani mataki ko ya kai wani gaba wanda yanzu ya raina wannan malamin. Da haka sai ya fito ya ta cin mutuncin malamin, yana ta zagin shi, yana ta wulakanta shi. Katibul Bagdadi yana cewa ba daidai ba ne wulakanta malami, saboda ne sai ce bi annahu la yanbagil waqi'a fil mutaqaddimin min ahli hadith wallahi bai halatta a ce kana taba mutuncin manyan malaman da suka gabata ba a musulunci musamman malaman hadisi amma a yau mutum zai iya faɗin wani babban malami fa daga cikin malamai magabata wanda duniya ta sallama wa ilimin shi ya ce shi ɗin wa shi ɗin banza hum rijalun wa nahnu kai dan tsako ka san me ake nufi da rijal kuwa wallahi bakin menene rijiya ba wurin wasan yaro bane wallahi ko makaho linzami ya fi karfin bakin kaza wallahi jama'a ma ka ga wani dan tatsiki jama'a wallahi in ka ji irin wannan wani lokaci in ka san girman abin da ya faɗi sai ka ji kanka na ciwo ya kalli wani babban malamin musulunci sai ce waye shi akwai wanda za ka je na cewa waye bin bas waye usaimi maganar shi maganar banza la haula wala quwwata illa billah haba haba jama'a dan Allah mu bi a hankali wallahi mu bi a hankali yan uwa masu albarka kai subhanallah to kun ji khatibu abin da yake cewa yace wa kadhalika la yajuzu ta'nu fi kutu fi kutubatil kutubil hadith bai halatta ba ko da littafin su da suka rubuta ka soki littafin littafin su ma bai halatta ka soka ba al mutaakhirin na yi wato waɗanda suka zo a bayan bayan su la'anna lahum hurma yace saboda suna da alfarma wanda red line ne ba a crossing din wannan alfarma yajibu ri'ayatiha dole ne a kiyaye alfarman wannan mutuncin faqala sai ya ci gaba da cewa fa ablagu fa ablaga minni ma zakaratu tina iktimaman wa atharan fi ma'rifati bihi ihtimaman li amrayn yace mafi kololuwan abinda yasa na ainihin wato faɗi wannan ka'idan ya kamata mu tsaya mu ribata yace abubuwa guda biyu ne ahaduhuma na ɗaya qasdu man zakartu bi kibril waqi'a waɗanda na faɗa ɗin nan manyan malaman nan ina nufin kada wanda ya auka wa mutuncinsu wajen zubarwa mutaqaddimi a immati ahlil hadith musamman magabatanmu cikin malaman hadisi alqa'imina bi hifzi shari'a wanda su Allah ya amfani da su ya tsare mana wannan addini tsakani da Allah mai kuke tunani idan a tarihin addinin nan namu na musulunci ba mu samu manyan malamai irin su Imamu Malik ba wanda duk in an kai an komo yanzu sai kaji an ce Malik ya ce mazhabin malikiya sun ce yanzu ba kun ji malam yana ta ambata ba dole ne malam su suka kiyaye mana mutuncin addinin nan namu wallahi da ba a yi su ba da ba mu sanya yaya addini ya fuskatawa ko su Imamu Ahmad ko su Shafi'i sannan ga almajiransu irin su al-Imam al-Bukhari irin su Muslim, su Abu Dawud, me kake tunanin ba su aikin tattara mana hadisan manzan Allah ba, da me za mu yi alfahari? Ya ce, to da Allah a alanka daga wasu, e a tsaya nesa nesa kallon kura, malaman nan ba kan wallasa ba ne, a bi su a hankali. Gayi nan zai ambace su ma da kanshi, ya ce min a immati ahlul hadith, alqa'imina bi hifzi shari'a, li'annahum ra'su mali. Ya ce waɗannan su ne jari na, kasan duk ɗan kasuwa baya wasa da jari. zai taɓa komai amma ban da jari da haka da an zo kan jari to sai ka ga ya kame duk aikin da yake yi yana ginin gida yana gama kashe riba ana zuwa kan jari sai ya tsaya sai wannan uwar kuɗin sai ka sake samar da wani dan yana kashe jarin me zai faru za a zauna gaba ɗaya gidan ya zauna shi ma ya zauna to waɗannan malaman wallahi su ne jarinmu su ne abin alfaharinmu su ne madogaranmu to ya za a yi mu kyale kawai wani wani irrelevant person ya zo yana taba musu mutunci yana sukan su da haka sai yake cewa wa ila ilmihim ma'ali kuma ilimin nan nasu to nan ne muke komawa idan matsala ta taso sai mu ce me manyan malaman nan suka ce me malam wani ya ruwaito a littafin shi game da matsala kaza yace wa bihim fakhri wa jamali sune alfahari na sune abin ado na kaman suwa sai yace nahu malik kun ga magana ko yace kaman manyan malamai irin su Imam Malik Imam Darul Hijra wal Auza'i da Imam Al-Auza'i wa Shu'ba da Shu'ba ibn Al-Hajjaj wa Thawri da Malam Sufyan Thawri wa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan wane mutum fadihim fi ilmi al-hadith akbar al-fakhr yace wallahi a ilimin hadisi waɗannan malamai su ne mafi kololuwan abin alfaharinmu la binaqilihi wa hamilihi fi hadha al-asr ba ana maganan ‘yan jigari-jigarin ƙarshen zamanin nan ba. Sun maƙala, sannan ya ci gaba da cewa, kuma Khatibu fa a zamanin shi yake magana fa, ƙarni na ini wato bakwai, jama'a gane wannan da ke ko? Wal amrul akhar yace wani al'amarin kuma da ya kamata ka sani, izdira'uhum biman fi waqtina Malaman zamaninmu ko mutanen zamaninmu da suke ƙoƙarin su rinka cin zarafin waɗancan manyan malamai, والمتوسلين بالحديث من أهل عصرنا da waɗanda suke ganin cewa su ma sun zama malaman hadisi a zamaninmu fa inna lahum hurmatun tur'a lalle su sani cewa suna da alfarma wanda dole a kiyaye shi wa haqqan yajibu an yu'addi li taharrumihim bi sima'ihi wa kitabihi yace kuma haƙƙi ne dole ne jama'a ba ganin dama ba a bada kariya ga alfarman nasu da duk abin da ya sawwaka littattafansu da maganganunsu da ake ji wa tashabbuhin bi ahlihi wa ashabihi da kuma kamanceceniyan da malaman zamanin mu suke yi da ainihin wato irin waɗancan magabata wa qad dallatna shari'a ala sama'i minhum sai yasa shari'a ta yi mana umarni cewa mu saurare su mu ji me za su ce wa azinat lana fil akhdi anhum shari'a ta ce ba komai duk abin da suka faɗa mu karɓa Allah ya amince mu ji daga malaman shi yasa ya ce ma mu tambaye su don aka wulakanta su wajen wa za a ji kenan kuma babu sai ya ce wa warada bi zalika ma'thuril athar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisai ko daga manzon Allah da suka yi umarni da mu rike maganganun malamai suna nan burjik wa aqarra bi zulfati ainaihi fi qawlihi kaji irin yadda manzon Allah ya nuna cewa mutanen kirki ne malamai yake cewa nazzarallahu imra'an sami'a minna haditha Allah ya yi albarka, Allah ya haskaka mutumin da zai ji karatu daga cikin hadisanmu, fa hafizahu sai ya haddace hadisin, hatta ya bulugu bihi ko yuballighahu ghaira saboda ya je isar da saƙon zuwa ga wani shi. Da haka fa suka tsare mana addini, suka ruwaito mana addini. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne tabbatacce wannan maganar khatibu kuma yana nan cikin littafin shi al-faqih wal mutafaqqih haka al-imam Abu Dawud ma ya rawaito da Ibn Majah da wasu malamai dai wa qala aidan fi muqaddimati kitabihi ku ji abinda khatibu yake faɗi a farko farkon littafin shi yace alhamdulillahi alladhi shayyada manarar din yace godiya ya tabbata ga Allah wanda ya haskaka mana wannan addini wa alamahu da kuma yi wato ya ɗaukaka mana tutan wannan addini wa audaha lil halqi shara'i'ahu wa ahkamahu Allah kuma ya yi bayani mai gamsarwa na shari'o'in addinin da hukunce-hukuncen addini wa ba'atha safwatuhu wa khasa'isu awliya'ihi al-mustafina li tabligh risalatihi sai Allah ya zaɓi wasu mazaje na musamman wanda su za su isar da saƙon wannan addini min anbiya'ihi sai ya fara daga annabawan shi yad'una ila tauhidihi su suka fara kiran mutane zuwa ga tauhidin Allah wa taraka ma khalafahu min al-milal a wa tarku ma khalafahu min al-milal sannan kuma annabawa su ce mu bar duk wani abu da ya saba wa tauhidin Allah na daga hanyoyin addinai masu yawa li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja ba da rusul domin kada wani ya zo ya kafa hujja cewa to ya Allah ai mu ba mu sani ba ai da ka gaya mana cewa ba kyau da ba mu yi ba to Allah ya riga ya aiko manzanni kuma sun isar wa khatama da'wa bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da aka zo za a cika shi da'awan da Allah ya aiko annabawa sai kawo annabin ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sayyidul mursalin shugaban manzanni وفضله على من سبق وغبر من الأولين والآخرين كما الله يفيفي تاشي سمن ودن دسك غباتيشي واتو من سبق وغبر كلمة غبر ودن دسك غباتيكي من الأولين والآخرين daga na farkon su har na ƙarshen su waja'ala shari'atahu mu'ayyida ila yawmiddin kuma Allah ya sa shari'ar manzon Allah to shari'a ce da zai rinka samun karfafa har ranar tashin alkiyama ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة sai Allah ya wakkala aikin kula da addinin manzon Allah wasu mazaje cikin sahabbai da almajiransu tabi'ai wanda su za su rinka tsare addinin da hujja wa tartafi'a bi qawlihi shubha su za su rinka kauda duk wani shubha da ake son a cakuda addinin manzon Allah da shi wa hum su wane ne waɗannan su ne alfuqaha'u alladina alzamahum hirasata shari'ati wanda Allah ya ɗora musu haƙƙin tsare addinin manzan Allah wattafaqquhi fi dinihi da kuma fahimtar addinin faqala tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sifanta waɗannan malaman da cewa kunu rabbaniyin ku zamo malaman Allah malaman ƙwarai bima kuntum tu'allimuna alkitab na daga abin da kuke koya na littafi wa bima kuntum tadrusun da abin da kuke koyarwa wa qala subhana a wani wajen Allah yace wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ba daidai bane mu'mine baki daya su tarkata su tafi jihadi duka su je su jihadi sai ya ce a'a falaula nafarun min kulli farqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi din a musulunci jama'a ana yin division of labor ne idan kafirai suna son su kawo wa musulmai farmaki, to a samu wasu sashin musulmai da za su je su kare wannan bala'i. Sauran kuma fa su kuma su je su ta koyan addini. Waɗancan su kare addini da ƙarfinsu, waɗannan kuma su kare addini da iliminsu. Domin gaba ɗayan aka tafi aka yi jihadi, in aka kashe duka, shikenan addini ya mutu kenan. Kuma duka in an ƙi kare addinin aka ce ilimi za a tsaya koya, kafiran za su zo su kashe masu koyon ilimin duka shi ma an yi asara amma a tura wasu can su yi jihadi da ƙarfi su kuma wannan su tsaya suna jihadi da koyon ilimi kuma an gane wannan da ke ku da haka ake kare addini da haka Allah ya ce a samu waɗanda za su tsaya su koyi addini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilayhi domin idan waɗancan da suka tafi jihadi suka dawo sai su rinka koyan ilimin da waɗannan suka koya in suka dawo gare su wala'allahum yahdharun Allah ya ce domin wannan zai sa su ainihin kiyaye abin da ba daidai ba a cikin addini su rinka yin taka tsantsan faj'alahum firqatayn da haka sai Allah ya sanya al'ummar musulunci suka zama kashi biyu aujaba ala ihdahuma al-jihad fi sabilihi kashi na farko wajibi ne su je su jihadi wajen kare addini wa ala al-ukhra tafaqquh fi din aw fi dinihi su kuma ɗayan su tsaya su fahimci addini su koya li alla yanqati jami'ihim ila al-jihad saboda kada dukan su su watse su zaizaye su tafi jihadi fatandarisa shari'a sai shari'a ta lalace ta mutu wala yatawaffaru ala talab al-ilm kuma gaba ɗaya kar su tarkace su zo koyan ilimi fayaglibal kuffaru alal milla sai kafirai su ci galaba akan sauran malaman faharasa a baibatal islami bil mujahidin sai Allah ya tsare hasken musulunci da mujahidai saboda idan akwai mujahidai to za a rinka girmama addinin a ce kai kaga musulman nan ba kan wallasa bane to musulunci kaga yana haske kenan to su kuma masu koyan addini ba وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين إيمان شرعا الدين سوكما ما لم يسيس سري وانا أن فهمت أكو وأمر بالرجوع إليهم في النوازل ذاك إذا مسألة لي سكة سا سكة فارو سابا مسألة دبا أسند شبا وما لم يني راس وروري من متعلي وانا مسألة إنا هم كنتم صناعة POS wajen wa za a ji wannan fatawan wajen malami in ba malaman fa kaga za a samu matsala mutane ba za su damu da me za su yi na halal ko haram ba ina hukuncin maini an fahimta ko su za a saurara su yi bayani malamai da haka duk wani nazila da ya faro malamai su ne dai za a koma gare su a tambaye su wa mas'alatihim anil hawadith da kuma fararrun abubuwa sabbi su za su rinka yin fatawa qala Allah azza wa jal Allah madaukakin sarki yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa qala ta'ala ولولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم فقال malam khatibu ya ci gaba da cewa kuma Allah da kanshi ya tabbatar da cewa babu masu jin tsoron shi irin malamai Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama waj'alahum khulafa'a fi ardihi kuma Allah ya sanya malamai su ne halifofin shi a doron ƙasa wa hujjatihi ala ibadihi su ne hujjan Allah akan bayi domin bayi in ba san abu ba to malamai za su yi musu bayani sai ya ce waqtafa bihim an ba'athihi nabiyyan wa irsali nadirin da haka sai Allah ya wadatar da malamai ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai gargadi da kuma mai ainihin wato a jan hankali wa karuna shahadatihim bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi kuma da Allah ya tashi kafa hujja sai ya gwama malamai bayan ya kawo kansa wajen tabbatar cewa shine Allah ɗaya bayan ya kawo mala'iku sai ya kawo malamai a inda yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa qala wani wajen Allah yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina ya'lamu tsakani da Allah da malami da jahili za su zama daya ba zai yi ba thumma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sunnatihi farda al-ilma ala ummatihi sannan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya bayyana wajabcin ilimin nan akan al'ummansa wa hassa ala ta'allumil qur'ana wa ahkamihi was sunani wa mujibatiha kuma ya kwadaitar akan koyon ilimin alkur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu haka da hukunce-hukuncen alkur'ani da sunnoninsa an fahimta ko wan nazari fil fiqh wa istinbat ad-dala'il wa istikhraj al-ahkam da kuma dube a cikin ainihin wato addini a cikin fiqh da ciro mas'aloli da dalili da ainihin wato hukunce-hukunce sai ce wa kad ahsana man qala haqiqa wani malami da ya raira wasu baitukan waka yana jinjina wa malamai ya kyauta a cikin baitin shi ku ji abin da ya ce ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allimi sarki ya tabbata ga Allah ya ce wallahi ni fa na fahimci cewa duk duniya ba wanda ya fi cancanta a biya shi haƙƙin aikin da yake yi kamar malami wannan karatu ya kamata a samu 'yan majalisa su je su karanta shi a majalisa fa saboda mu a wannan kasar ba wanda aka fi wulakantawa kamar malami yanzu muka ji malam ya faɗa ko malami ne wai zai yi sana'a hakkin shi ma a ƙi biyan shi sannan aka tashi biyan shi sai a bashi bida'atun muzja allati la yusminu wa la yugni min ju ba zai kashe mishi yunwan cikin shi ba malami nawa ne yau yake yi malaya ya faɗa yi yace malamai ba sa kuɗi haka likitoci ko saboda yadda aka wulakanta su amma a inda aka san darajar malamai babu wanda ake girmamawa kamar malami domin malami shine ruhin al'umma wallahi duk inda aka ce babu malamai mutanen sun mutu to haka down the slope haka aka tafi har ƙasa inda kan shugabannin har mu talakawan waɗanda muka fi wulakantawa su ne malamai amma ku je wannan malami yana cewa ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allimi wanda ya fi cancanci haƙƙin abin da yake yi babu irin haƙƙin malanta sai ya ce wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi wanda wallahi dole ne musulmai su kiyaye haƙƙin malamai malaman islamiyya ba su aka fulakantawa wajen albashi ba kudin laraba ai ta rigima akan naira talatin naira hamsin ɗari uku dubu biyu malamin islamiyya idan albashin shi ya fara tafiya dubu biyar dubu bakwai sai ka ana cewa kai ya isa fa saboda shi ne aka wulakanta malamai Allah ya saka muku da alheri yasa aka ce sakamakon ku na lahira eh ku ku nema abin da yake wajen Allah kawai amma mutanen ba su san darajar malamai ba wallahi yace laqad haqqa an yuhda ilaihi karama wallahi ba wanda ya cancanta idan aka zo ma za a bashi haƙƙin shi cikin girmamawa za a bashi inda aka san mutuncin malamai ko malami ya kamata a zo a same shi ne a ce akramaka lawo me kake so mu rinka yi maka a matsayin mu na al'umma da kake shiryarwa a kullum wani irin abinci kake son ka ci wallahi in mun san darajar malamai haka ya kamata mu rinka yi wa malaman mu amma a'a mu sai dai ma yanzu in mun ga malami yana cikin rufin asiri to sai kaga ana ta guna guni wai wane wai me yake yi ne ai haka muka ga shi ma yana sa shadda ne kaji kayan banza balantana kuma ya siya mashin ko a ga malami ya fara hawa mota ko a ga ana mai tankin gida wannan shine matsayin da mu muka muka kai malamai a kasan nan akan haƙƙin malamai an taɓa rufe jami'o'i a ƙasar nan ba wanda ya san iyaka kuma ba ruwan kowa it's normal a daidai lokacin da wasu marasa sanin ciwon kan al'ummansu suna can za su je su zaman tattaunawa ko ba tattaunawa ba idan aka ce ba za a ba su wani haƙƙi ba sai su ce za su zanga-zanga ba haka suke yi ba to kun ji sai malami yake cewa na ga ba wanda ya dace in aka zo za a bashi haƙƙin shi a rinka bashi cikin girmamawa akan makulla da Allah kai haƙuri mun yi mitin mu kwamitin wannan masallaci a kulli yaumin za a rinka kawo maka cefananka a tsaya ma iyanan kullum za mu kawo maka cefane an fahimta ko a samu a yi wa malamai wannan amma ina na yasa a da a da a da mutane suna ganin girman malamai yanzu ne abin ya ƙara taɓarɓarewa malami yace li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami kun ji fa yace wallahi ina ganin harafi daya in malam ya karantar ko ya kamata a bashi dirhami dubu dirhami dubu za a ba malamin ya karantar da harafi daya amma Allahu akbar ka Allah ya ji kan malamanmu Allah ya saka musu da alheri na rantse da Allah malamanmu da muke jin labaransu wani malamin zai je wani gari ya wata guda cir ya je musu tafsiri amma man da zai sa a motar shi wallahi shi zai sosin kuɗin sannan ya dawo garinsu ranar sallah na rantse da Allah ba zai iya siyan ragon da zai yi layya ba kuma ya je babban gari ya yi ta zuba ilimi ya ta musu tafsiri an cika ana ta kabbara kuma akwai alhazai akwai masu mulki akwai kaza akwai kaza wannan shine matsayin da muka ban malamanmu wallahi ba mu san darajar malamai ba yasa wannan wannan karatu ko ya kamata kowa ya je ya ƙara yi wa kanshi karatun tanasu a kanshi wallahi sai mun dawo da girma da matsayin malamanmu da suke koya mana addini sannan fa abubuwa za su yi mana kyau amma muka ci gaba da wulakanta malamanmu wallahi kaɗan ne abin da muke gani Allah ka tsare mu to kun ji abin da malami yake cewa sai malam yace haza ghaizun min faidin min al-adilla fil kitabi was sunna wannan dan kaɗan kenan fa aka kawo mana dalilai a cikin Qur'ani da Sunna wa kalamin salaf da maganganun manyan malamai ala wujubi ikrami ulama sunna wajen wajabcin a girmama malaman sunna wa tawqirihim a mutunta su wal qabul minhum sannan duk abin da suka gaya mana mu rinka karba musamman mun san ba su da son zuciya amma malami da son zuciyar shi ya bayyana kuma shi sai a bar shi da halin shi wa kad saha anhu sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata manzon Allah dai ya ce al ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa wa qala ibn al qayyim al imam ibn al qayyim a cikin littafin sa bisawu darus sa'ada yana cewa wa fihi tanbihun ala anna muhabbatihim min dinillah wannan hadisin manzon Allah ko dalili ne da yake faɗakar da mu cewa ƙaunan malamai to yana daga cikin wato addinin Allah in ka ji kana ƙaunar malamai to kai ne addini ne amma in ka ji akwai wani malami da kake ƙi to addinin ka abin question mark ne wa bugdihim kun gani ko manafil liddin wallahi kin malami to yana nuna mutum fa bai da addini ne fa shi yasa ba ka ba wani kiyayya ga malami kai ka ɗauki ko da malaman suna rikici tsakaninsu ko to kai ba ruwanka malamin ka yana rikici da wani in yazo zai ta faɗin matsalolin wani sai ka ce ala ƙara wa malam lafiya ga inda za mu tashi a ci gaba da karatu ba ruwanka da rikicin malamai amma yanzu wannan maganar ma in zaka rinka yi cewa a daina shiga rikicin malamai zaka ji wani jahili sakarai mai warin baki zai zo kuma ya ta zagi yana yana faɗin maganganu wai dan me zaka ce kada a shiga malam wani mai son zuciya kaji shi fa jahili ne fa amma ya san wani mai son zuciya hai muna cikin hayaniya da rudani wallahi Allah ya kyauta yace kama huwa sabitun li mawrufihi kamar yadda waɗanda suka gata gada su malaman ba su ne annabawa ba ana wulakanta annabi to idan aka ce ga wanda ya gaji annabi yadda za a girmama wancan annabin shi ma haka za a girmama shi wa qala aiza ibnu qayyim ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafi dai hadha min a'zamil manaqib wannan na daga cikin daraja mafi girma li ahli ilm wanda malamai suka samu fa innal anbiya khairu khalqillah annabawa sune mafi alkhairi cikin bayan Allah fa warasatihim khairun ba'dahum da haka magadan su sun fi kowa alkhairi bayan su wa akrama bihim warisan wa mawrusa mala yace madalla da ainihin wato waɗannan da aka gada da kuma waɗanda suka gaje su yan uwa masu albarka saboda yanayin lokaci ina ganin nan ne inda za mu aji aya a karatun wannan littafin sauran abin da ya rage ijaza ya akwai su malam abubakar muhammad muhammad insha Allahu za su karance mana shi ya rage kamar shafi goma sha biyar ko in kuma Allah ya sa wani munasaba ta samu sai a zuwa ya karin bayani kafin mu karkare wajibi mu ƙara mika godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sauƙaƙa mana muka zo muka gabatar da wannan dauran kamar yadda muka fara lafiya gashi alhamdulillah mun gama lafiya duk da imamu zahabi har yanzu bai riga ya gama nashi daurin ba amma dai mu muna ganin an kammala insha Allah muna kuma godiya ta musamman ga waɗanda suka yi sanadin wannan haɗuwan alkhairi domin babu shakka haɗuwa da za a yi a zo a tunatar da juna game da addinin Allah babu alkhairin da ya kai shi gashi an haɗu da ƴan uwa an yi murna haɗuwa da juna an ƙari juna an ƙara zumunci wannan abin a yi godiya ne ga waɗanda suka zama wato dalilin wannan alkhairi gaba gare su akwai shi malam aliyu din malam ya ce alfizzi ko ganin ya fi cancanci alfizzi din sai kuma shi majalisin malam abubakar da aka shirya a karkashi sannan wasu yan uwa da suka tsaya ba dare ba rana wajen ganin sun mara musu baya domin ganin ainihin wato an yi wannan al'amari cikin aminci da kwanciyar hankali a su shugaba na ainihin wato kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamata suna na wannan yankin bari ko mala yace bari ake cewa FCT FCT Abuja wanda anan yake zaune FCT gaba daya shine shugaba Alhaji Sale Sale mene Alhaji Salihu Allah ya saka mishi da alkhairi sai kuma uba kuma jagora na al'umma babban alkali qadi Abu Muhammad Awwal Munir Muhammad Allah ya saka mishi da alkhairi wanda shi ma ya bada gudunmuwa sai kuma uban ƙasa sarkin ainihin wato Bari a Ijakoro Team kenan ko eh da kuma Iyan Bari wanda shine mai masaukin mu da mai ainihin wato kula da komai namu Allah ya saka musu da alkhairi sai su Malam Abdulrahman wanda su kam kullum muna tare da su in fact kamar ka iya cewa bacci yake rabawa akwai ranar da har in masauki sai sun raka mu Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma uwa uba waɗanda suka halarci ainihin wato daura baki ɗaya muna muku ainihin wato godiya kuma muna addu'a ta musamman Allah ya saka wa kowa da alkhairi akwai babban malamin mu da ya kawo mana ziyara malam Abdulrahman Azzamfari wanda ya gaya mana wasu kalmomi na nasiha a muhadara da aka yi a jiya haka manyan limamai na masallatan duk da muka amfani da shi tun daga na fada mai alfarma sarkin bari da wannan masallaci da muke ciki masallacin gidan babban alkali Allah ubangiji ya biya kowa da gidan aljanna mune muku fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum